بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمين مساء البركة تيغبدا كراتن لمكي أولا لتاهمي البركة عقيدة أهل السنة والجماعة yau muna bakwai ga watan zulqa'ada hijiran mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar sati da ya gabata mun tsaya a kan fada malin da ya ce نؤمن بقوله نؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له أسماء بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا سيدي غبانا هكا يا دكيو مكوما كان غبد da yace gabanin wannan qauluhu wa nu'minu bil uluhiyyati bi uluhiyyati Allah ta'ala ay bi annahu ilahul haqq wa kullu ma'budin siwahu batil وهذا توحيد الألوهية والإله بمعنى المعلوم فهو فعال بمعنى مفعول وفعال بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغة العربية مثل غراس بمعنى مغروس ساتي دي قباتا منكرا تاشي غراس شكما غراسني غراس أنا نهن abin da za a dasa gharas shi da kanshi da shar yin aikin da shar gane ko kuskure ne gabata wancan wa bina bi ma'ana mabni can ma karanta shi banna bina gini bi ma'ana mabni abinda aka gina wa firash bi ma'ana mafrush shinhuda abinda aka shinhuda fa ilahun bi ma'ana ma'alu kinan wazunin su shine ilahun ghirasun fi'alun bina'un والمعلوه معناه المعبود تذللا ومحبة abinda ake cewa al-ma'bud ilahu ma'luh kinan shine ma'bud abin bauta tazallulan tare da kaskantar da kai wa mahabbatan tare da so wannan shine na so mu tambihi akan wannan gaba qaulul qaulul mu'allif rahimahullah نؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فلما لن ديشي منا إيماني دا سنايا الله دا سفوفنش أنا نهم منها أنا شيني Allah madaukaki na da kyawawan sunaye husna nan sun zo ana nihin mafi sa kyau wasifatul kamilatul ulya Allah madaukaki na da kamanni na da sufofi cikakkun sufofi wanda babu tawaya tare da su al'uliya maɗaukaka a cikin abin da suke suka kumsa da ma'anarsu nominu bi zalika muna imani da wannan don mai malam ya faɗi domin akwai wasu daga cikin wanda suke raba suka yake intimami da su da musulunci suna korewa Allah maɗaukaki wasu sunaye wasu sufofi amma ahlus sunna suna imani gaba ɗaya da abin da ya tabbata daga Allah da manzo na sunaye na Allah da sufufin shi li'anna Allah ta'ala qala dalilin Allah madaukaki na cewa walillahi al-asmaul husna Allah shike da sunaye mafi sakin fa asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala al-asmaul husna Allah madaukaki tabbatawa kanshi wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya da ragowa wa ta'ala kuma ya ɗaukaka ya tabbatawa kanshi al-asma'ul husna sunaye mafi sa kyau fa nu'minu bidhalika muna imani da wannan wa nu'minu bis sifatil ulya banda sunaye haka muna imani da sufofin Allah madaukaka lianna Allah ta'ala qala dalilan Allah madaukaki ya ce walillahi almathalul a'la Allah shike da kamanni mafi daukaka qala wal mathalu bi ma'na al wasf mathalkin nan ana nihin kama wad dalilu ala anna al mathala bi ma'na al wasf qawluhu ta'ala dalilan akan cewa mathalkin nan ana nihin kama fada Allah madaukaki da yace mathalul jannati allati wu'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghair asin Allah madaukaki yace kamal aljannar da Allah madaukaki yawa masu tsoron shi alkawali a cikin ta akwai korun ma na ruwa wanda babu wari tare da shi ghairu asin ba jirkitacce ba wanda ya fara wari qala masaluha haka Allah madaukaki yace masaluha ai wasfuha shine kamannanta ko kamarta idan nu'minu bi anna Allah ta'ala lahu al-asma'ul husna was sifatul ulya wad dalilu ma zakarna bale ce kenan muna imani da cewa Allah madaukaki na da kyawawan sunaye kuma fi kyawan su sannan na da sufofi madaukaka kuma dalilin haka abinda muka ambata na dalilai amma sifatul ulya fali qawlihi ta'ala game da sifofin Allah madaukaka dalilin fada Allah madaukaki da yace walillahi almasalul a'la wal a'la kama ta'lamuna ismu tafdil a'la kinnan mafi daukaka kamar yanda kuka sani ne suna ne na fifitar da wani abu yayye kace abu yahi kaza wa sifatullahi ta'ala a'la ma yakunu min as-sifat idan kamar Allah madaukaki sune mafi daukaka daga dukkan abin da za a ce kamanni ne قال المؤلف رحمه الله الفرق بين الاسماء والصفات بمبنشي tsakanin sunaye da kamanni idza qala qa'ilun idan mai fadi yace mal farqu bain al asma'i was sifat menene bambanci tsakanin sunaye da kamanni ko sifofi qulna al farqu bainahuma anna al asma'a tasamma Allah biha bambanci tsakanin su cewa su game da sunaye Allah shi ya sanyawa kanshi suna shi ya kirayin kanshi da wannan sunaye wa amma sifatu fa wasafa Allah biha nafsa su ma kamanni Allah madaukaki ya kamantar da kanshi da su can ya sanyawa kanshi sunaye nan kuma ya kamantar da kanshi da kamanni wasifatu a'ammu min al-asma sifa ta hi daukan ma'ana mai fadi game da sunaye لأن كل اسم متضمن لصفة domin kowane suna ya kumshi kama mun gane ko walaysa kullu sifatin mutadamminatan lil ism kuma ba kowace kama ce ba ta kumshi suna walihada nasfu Allah bi annahu sani dalilin haka akan wannan ka'ida muke kamantar da Allah cewa mai halitta ne ko mai kera wani abu ne sani' كما قال تعالى كما عند الله مدوكاكي يجي صنع الله الذي اتقن كل شيء حلتا الله wanda ya kware kowane abu sana Allah madaukake yace sunna Allah wala nusammihi sani'a kuma ba za mu kirayi Allah da suna mu ce Allah daga cikin sunayen Allah as-sani'a kazalika aidan nasifu Allah ta'ala bi annahu yastahzi'u bil munafiqin haka muke kamantar da Allah maɗaukaki cewa na wa munafukai izgili min babi mai da martani idan suka yi izgili sai Allah maɗaukaki ya mai da musu martani wala nusammihi almustahzi'u kuma ba za mu kirayi Allah da suna mu ce Allah mustahzi'u ne ba mun gane ko amma muna kamantar da shi da wannan sifa kadhalika nasfullaha bi annahu yamkuru haka muna kamantar da Allah cewa Allah maɗaukaki na mai da martani da abin da aka yi na makaru shi kuma makaru shi ne yaudara bi ma'ana biman makara bihi Allah na mai da martani da wanda ya kamanta yaudara ga Allah wa bi auliya'ihi ko ya yaudari waliyan Allah maɗaukaki wala nusammihi makiran kuma ba za mu kira Allah da suna mu ce Allah makir ne mun gane ko idan sai zamanto ma'ana sifa ta hi daukar ma'ana mai fadi game da suna laysa fi asma'illahi ta'ala ismun jamid wata mas'ala daban malaye ambata cewa babu ɗaya daga cikin sunayen Allah wanda ya zamanto daskarare ana nihin wanda ba za a ciro wata ma'ana daga cikin shi ba mun gane ko قال ويتفرع على أن الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه كلها حسن أنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صفة أبدا ما لنشي أكم ونم قائداني زي ديدكو أسامو kan cewa sunayen Allah madaukaki dukkan sunayen da Allah madaukaki ya tabbatar su a kanshi dukkansu masu kyau ne kuma ba za a samu wani suna ba daga cikin sunayen Allah wanda bai yi nuni akan wata sifa ba har abada mun gane ko domin idan ka ce abun da ka ce jamid ne bai ya baka wata ma'ana ta kama ko wani abu daban suna ne dai haka nan mujarrad li'anna al-ism al-jamida laysa fihi ma'ana fadlan an an yakuna ma'ana hasanan malai ce domin suna daskarare babu wata ma'ana a cikin shi balle ma a ce an samu ma'ana mafi kyau mun gane ko misalul jamid malai ce misalin suna wanda ya zamanto daskarare ne asadun zaki kazalika aidan haka ayin kace aidan hallau wa rubbama nusammi ba'd an-nas khalid maiwa mu sanyawa wani mutum mu kirayi da wani daga ɗaya daga cikin mutane mu ce mai Khalid madawwami asalin shi ma'anar shi madawwami iya dawama baya dawama ma anna hadha al-isma laysa mutadammina li sifatin duk da cewa wannan suna bai kumshi wata sifa ba kama لأن الله يقول دليلا هكذا دوما الله مدوكي na cewa wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda bamu sanyawa wani mutum ba gabaninka dawwama a ce ba zai mutu ba idan an cewa mutum Khalid baya da wata sifa wadda ta zama to tabbatata ce rubbama nusammi shakhsan abdullah wani lokaci mai yiwa mu kiraye mu sanyawa wani mutum mu ce mishi bawan Allah abdullah wa huwa min afjari ibadallah kuma zaka same shi yahi daga cikin bayan Allah mafi ta'addanci da fajirci aji amma ko ana kiran shi bine Abdullah falaysa abdan lillahi kina haka nan bai kasance babawa na Allah rubbama nusammi nusamma shakhsan muhammadan tana waka sawa wani suna wani mutum kace mai muhammad wa huwa muzammamun alhali abin zargi ne ba abin yabo bane Muhammad abin yabo ka ce mai Muhammad alhali shi kuma abin zargi ne laysa indahu khalsatun hamida zaka same shi baya da wata tabi'a ko kama ko kyakkyawa tabi'a mai kyau lakin asma'ullahi mutadamminatun lil ma'ana sai dai sunayen Allah sun kumshi ma'anoni sun kumshi ma'ana ولهذا قيل دليل haka malamai suka ce inna asma Allah ta'ala a'lamun wa awsaf sunayen Allah madaukaki dukan su a'lamun sunaye ne na kiranye wa awsafun kuma sunaye ne wanda suke da kamalli fa kullu ismin alamun dukkan sunan Allah ki suna ne na kirayi bi itibari dalalatihi ala zat lura da cewa ya dauki ma'ana ya bada ana nihin sunan Allah zatin Allah وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى كما هل لو كماتي لورادا نون دي أبساتي وياكم شمعنا ويدخل في هذا في ذلك اسم الله كما هكا ياشغا أتشكم ونسونا لفظنا جلال الله بل هو أولى ما ليتي بل ما ونسونا شين ما في چنچنتا ما يدخل أبن ديكي شغا wa awwalu ma yadkhulu bal ma shine farko abin da yake shiga ma anna ba'd al ulama ma anna ba'd al ulama rahimahumullah ta'ala qalu duk da cewa wasu shashi daga cikin malamai wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare su a gare shi suka ce inna Allah laysa bi mushtaq suka ce ai Allah ba a cirato shi daga wani wuri ba bal huwa mujarrad alam suka ce kawai suna ne na kiragi kinan suna nihi suna ne jamid fa naqulu mala yace to za mu fadi mu mai da murtani akan wannan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan ana zo shi ne da abin mamaki ana tsarkakar da Allah madaukake daga dukkan tawaya inna Allah yaqulu Allah madaukake na cewa walillahi al-asma'ul husna Allah shike da sunaye masu kyau ko mafisa kyau kaifa taquluna innahu mujarradu alam ta yaya za ku ce kawai wannan tsantsa suna ne وهذا أولى ما يكون وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى malai ce duk da cewa wannan shine mafi cancanta da ya kasance balma shine na farko ya kasance na daga cikin sunaye wanda suka yi kowane sunaye kyau wal ma'ana al mushtaq alladhi yadullu alayhi Allah ma'ana wanda aka cira to ta wanda ake nuni ga Allah suna suna na Allah al uluhiyatu al uluhiyya allantaka wa hadha kafin wannan ya isa ko ya isa a misali amma sifatu fa kulluha ulya game da sifofi gaba ɗayan su madaukaka ne wali hadha la yusafu Allah ta'ala bi sifatin fiha dhammun itlaqan dalilan haka ba a kamantar da Allah madaukaki da wata kama wadda ta kumshi zargi itlaqan kwata kwata babu wata kama ta Allah wanda zaka ga ta kumshi ma'ana ta zargi ko kuma zambo kullu sifatillahi ta'ala munazzahatin an dhammi wal qada dukkan kamannin Allah madaukaki tsarkakakku ne tsabtatattu ne game da zargi da alqada suka a cikin su kullu ha'uliya dukkan su madaukaka ne uluwan bayyana daukaka wanda suka zama to bayyanan na daukaka والدليل قوله تعالى دليل فدان wannan fada Allah madaukaki da yace walillahi almasalul ala Allah shike da kamanni mafi daukaka to idza qala qa'ilun malai fadi iftiradan da dai a ce wani mai fadi zai ce hal yusafu Allah ta'ala bi annahu mutakallim ana iya kamantar da Allah cewa mai magana ne malai yace na'am yusuf mai magana ne lakin la yusamma bihi la yusamma bi annahu mutakallim sai dai ba a kiran Allah a ce al mutakallim kun gane ko ana kamantar da shi a ce mutakallim amma ba za a ce ba mutakallim لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما domin ka magana kalam a iyakance shi zati ne sifa ce haddu zati da karan kanshi sifa ce wadda ta zamanto madaukakiya al-kalam kina lakin bi itibar isman amma alura da suna la yasihu an yakuna isman to bayya cancanta ya kasance suna baka cewa Allah ba kalamu mun gane ko amma kana kamantar da shi iya magana mutakallim ne ya annal mutakallima kad yatakallamu bi khairin wa kad yatakallamu bi sharr domin mai magana mai yiwuwa ya yi magana da alkhairi wani lokaci na iya yin magana da shari au bi ma laisa khairan ko kuma ya yi magana da abin da ba alkhairi ba wa kalamullahi munazzahun an zalik ki kuma magana Allah an tsartatar da ita daga wannan lidhalika lam ya'ti isman min asma'illah dalilan haka wannan kalam bai zo ba daga cikin sunaye ɗaya daga cikin sunaye Allah madaukaki كذلك مريد مثال مريد من نهي يوصف الله به أنا كما تدى الله دش وأنا كصفة لأن الله تعالى قال فعال لما يريد من أيكة أبن ديكي سني لكن لا يسمى الله تعالى به تدي بقى كرا الله دشي أتي الله مريد سنة الله مريد لأن الإرادة تكون إرادة خير domin so na iya kasancewa so na alkhairi ne wata kunu ghairu khair kuma ta na iya kasancewa ba ta alkhairi ba ya ko sai kasance sharra aw la khaira wala sharra ko kuma babu alkhairi a ciki babu sharri wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an iradatin la khaira fiha Allah madaukaki kuma tsarkakakke ne tsabtatacce ne daga son iradar da babu alkhairi a cikin ta kullu iradatul kullu iradati llahi khair dukkan irada ta Allah alkhairi ce wal muradu fihi khairun wa shar kuma manufa a cikin shi akwai alkhairi akwai sharri amma wajen Allah menene dukkan ta alkhairi ce fa masalan kullu makhluqin fa huwa bi iradatillah dukkan abiban halitta duk abun halitta da san Allah ne madaukaki ya kasance Allah ya so shi ya kasance walaysa kullu makhluqati khairan amma ba dukkan abiban halittu bane alkhairi ko zukuna masu maciji banna suke ko da dukkan sauran abubuwa wanda suka zama to akwai sharri cikin su fa min al makhluqati ma huwa sharrun na daga cikin abiban da Allah ya halitta akwai ma wanda suka zamanto sharri ne kasiba kamar su zaki su kura da abin da ya kama da haka wal hawam da abeban da suke hutowa da dare su kunamu su mucizai da abin da ya kama da haka wama ashbaha wama ashbaha da abin da ya kama da wannan lakin iradatullahi laha la shakka annaha khair sai da nihin Allah da halitta wannan abubuwa dukkanta akwai babu sharri bal dukkanta alkhairi ne لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة domin Allah madaukaki bai halicci wannan dabobi ba sai da wata hikima wadda ta zamanto mai girma sai dai mu muna muna wannan hikima ta boye a gare mu san dalilin da Allah madaukaki yasa ya halicci wannan abeban halittu wanda suke da sharri sai mu tsaya akan wannan gaba mu tashi akan asila abinda muka hode daidai Allah madaukaki ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك